أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ɗauka musulmi da muka a wannan wuri mai tarin albarka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau kuna ranar talata sha shida ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445 wanda ya daidai da Shirin da shida ga watan uku milaniyar isa da maryam alayhi salatu wassalam shekara ta dubu da ishirin da hudu dandasawa daga inda muka tsaya na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka muna cikin tafsirin suratun nama a jiya mun sa ƙarshen aya ta 28 yau yarda Allah za mu tashi farkon aya ta 29 wa kulla shayi a sai na ruki ta
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا
Allah maɗaukakin sarki bayan ya gama ba mu labari abun da ya yi tanadi na azaba da kafin rai sai yake gaya kuma cewa lallai wannan sakamakon da yi musu wannan azaba da ya tanadi a gare su ta yi daidai da ayyukan da suka kasance suna aikatawa na kafurci da kuma karyata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala dan ya kara tabbatar mu da cewa ayyukan su ne ya tattara ya saka musu da su shine sai yake ga mu cewa kullu shay'in asaynahu kitabah lalle komi mun tattara shi komi na ayyukan bayi kowane irin aiki Allah malakutun sarki ya ce a saina mun kididdige shi kuma mun rubuce shi saboda za a saka kowa ne da abin da ya kasance yana aikata ba za a mai kare ba a misalai dukkan da bai yi ba a ce yayi kuma ba za a yi mashi rage ba bisa ayyukan da ya aikata na alkhairi a ce bai aikata sai sa Allah madaukakin sarki ce komi mun kididdige shi kowane irin aiki ne na bayi mun kididdige shi mun rubuta shi babu wani abu da zai ke koye ma Allah subhanahu wata'ala shi yasa ranar gobe da kiyama Allah madaukakin sarki ya gaya mu cewa aure alkitabu فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا Allah marwakin sarki yake gaya mu cewa shaida ta cewa komi Allah ya kididdige shi ya lissaye shi duk wani aiki da bawa ya kasance yana aikatawa ko mun kankanta shi Allah yake ga mu cewa za a zo da littafi a aza shi a ba kowa littafi shi Allah subhanahu wataala ya ce za ka ga mujrimai kafin rai da fasikai waɗanda suka dinga saba ma Allah suna masu da na sanin bin wannan littafin nasu suna gudun shi ina ma ba a ba su shi ba suna cewa malin halin kina wannan wani irin littafi la yubaliu saghiratan wala kabiratan illa ahsa bai bar aiki ba dan karami ko babba ne ba ce sai da kididdige shi Allah subhanahu wataala ya bamu labari cewa dalilin da yasa za su wannan magana shine wajadu ma amilu hadu sun samu duk abin da suka kasance suna aikatawa a gidan duniya gashi Allah ya halarto da shi ya gabatar da shi a cikin wannan littafi Allah madaukakin sarki ya ce wa la yuzlimu rabbuka ahada Allah bai zalunta kowa da haka ranar gobe da kiyama kowa za a ba shi littafin shi za a ba shi littafin shi ne na abubuwan da ya kasance ya aikata da kanshi babu wani ƙari da za a yi mishi a ciki ko babu wani garbi ragi da za a yi mishi a ciki sau da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa la yuzlimu rabbuka ahada Allah bai zalunta kowa kuma shi da kanshi yake gaya wa a cikin hadisi qudsi yake cewa ya ibadi inni harramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharram fala tuzalimu ya ku bayina lalle ni na haramta zalunci a kaina da haka Allah ba zai zalunci kowa ba ranar kowa kiyama waɗannan kafirar da Allah ba mu labari na irin yanayi da azaba da za su tsanci kansu ranar gobe a kiyama komi nasu zai suna cikin wuta idan sun bukaci inuwar inuwar da za a kai cikin da ta zalunci idan sun bukaci ruwan sha za a ba su abun da ke zuba daga jikinsu ne wanda ke tararo za su sha kuma da sun sha zai cire duk ɗan hanjinsu to dukkan wannan azabar da za su kasance a ciki allah malaukakin sarki yana nuna mu cewa ba zalunta su ake allah bai zalunci kowa ba duka ayyukan da suka kasance suna aikatawa Allah ya gaya mu cewa wa kullu insani alzamnahu ta'irahu fi ulqi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura kowane dan adam da ke nan duniya musulmi ko kawo kowa ne Allah subhanahu wataala ya gaya mu cewa ya sa a tattare da shi mala'ika waɗanda ranar gobe alkiyama za a yi domin shi littafi ya laɓawar mashura a ce mashi ikira a kitabin ka faɗi nafsi kan yau ma'alaika hasi ka karanta littafin ka yau kai da kanka ka ishi kanka ka yi makanka lisani za a ba shi kasar za a ba shi waiwai na duk abubuwan da ya kasance yana aikatawa tun daga balaga shi har ya mutu ya koma ga allah madaukakin sarki za a ba shi babu wani abu da aka rage a ciki Allah subhanahu wata'ala ko babu abin da yake goye mishi sai sai ya ga wucewa ma yafizu min qawli illa ladayhi raqibun atid da haka duk aikin da da Adam zai yi a sirrance ne a boye ne ya bayyana ko ya boye to ya sani cewa Allah malaukakin sarki ya sa raqib da atid tare da shi mala'iku suna ganin shi kuma Allah madaukakin sarki yana ganin shi waɗannan mala'iku suna rubuta dukkan ayyukan da yake aikata duka in aikin banza ne akwai mai rubuta in aikin kwarai ne akwai mai rubuta gobe za a yi domin shi a ce mu shekara littafin ka karanta littafin ka wannan ya ishe ka kayi maka ka yi sabi ka yi kanka kina wannan ke tabbatar mu Allah madaukakin sarki ya san duk abin da muke aikata kuma yana ganin mu baki ɗaya Allah subhanahu wata'ala yana ga mu cewa alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum ayna ma kana thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah Allah madaukakin sarki yake cewa shin baka gani ba baka sani ba cewa Allah shi ne wanda ya san duk abin da ke cikin sammai da kasai ce babu wata tattaunawa da za ta kasance tsakanin mutum biyu face Allah sai ya kasance shi ne na ukunsu ko kuma ta kasance tsakanin mutum uku face Allah sai ya kasance shi ne na ukunsu ko kuma tsakanin mutum biyar face Allah sai ya kasance shi ne na shiddansu ko kuma sama da haka face Allah malaukin sarki yana nan a wannan wuri yana ganin akan me suke tattauna shi yasa Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha take ba mu labari take mamaki take cewa lalle mulkin Allah ya isa tana zaune cikin ɗaki tana cikin ɗaki lokacin da haula binta sa'alaba ta zo wajen manzon Allah take ba shi labarin mijinta mijinta ya yi mata zihari ya ce mata ke a matsayin mahaifiya tsanki kenan ya ce mata anti alayya kaza haƙu ke a matsayin mahaifiya tsanki yana ne ba zai ƙara kusan da ta ba aisha ta ce ta shi dai kaula ta zo tana manza Allah sallallahu alaihi wasallam bayani amma ba ta sani manza Allah sallallahu alaihi wasallam yake tattaunawa ba da shi da kaula amma sai ga Allah madaukakin sarki ya saukar da karsami Allahu qaulan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah madaukakin sarki ya ce hakika ya ji labarin matan nan ya ji sautin ta ya ji maganar ta wadda ta so tana kawo karar mijinta a wurin Allah madaukakin sarki ina wannan ke tabbatar mu cewa duk abin da bawa yake duk abin da yake aikatawa ya sani cewa Allah malaukakin sarki yana gane shi ya koye ne ya bayyana Allah malaukakin sarki na cewa sirru kaulan kumamishan inda hu alimun bi zata su ku yi jo maganganu ko kuma ku koye su ku sirranta su ko kuma ku yi jo su karar kowa ya shi Allah subhanahu wa ta'ala ce wannan auren shi duk ɗaya innahu alimun bi zata su lalle shi Allah ya san abin da ke cikin zikata yasa Allah subhanahu wataala ya ce kullum tumdu ma fi anfusikum kullum tumdu ma fi sudurikum wa tuqulu yuhasibukum billah ku sani cewa kun bayyane abin da ke cikin zikata ko kuma kun koyi to duka Allah madaukakin sarki zai yi muku hisabi a kan shi a wani waje Allah subhanahu wataala ce ya alamu Allah ya san shi ya san da shi da aka duk abin da mutum sai aikatawa a duniya ko ma na ne to ya sani cewa a idan ubangiji ne yake aikata shi ya shiga daki ne ya reye shi kadai ya shiga wani wuri ne inda babu mai ganin shi to ya sani Allah subhanahu wataala yana ganin shi kuma akwai mala'iku Allah suna nan tare da shi kuma ranar gobe kiyama za a yi domin shi wannan abin da ya aikata gashi nan ya kawo mai shura kashi nan allaka shi a farfaji a kiyama kowa ne ne da aka yaren ya gare mu kowa ya san me yake so a bashi kowa a kiyama na lissafi shi shi ne allah malaukin sarki yake ga ku amma marubuta ya kitabu biyami ne ba sau ba yi hasa ku hisabun nasi wannan shi ne littafi duk wanda ya ci sa'a tun a farfaji da kiyama an ba shi nashi da hannun shi na dama to ya cira za a mai hisabi wanda yake mai sauki أما من أوتي كتاب كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي wanda kuma aka ba shi littafin shi da hannun shi na hagu zai yi da na sani ya ce ina ma ba ba ni wannan littafin saboda sanin haka ne sanin cewa duk motsi da dan adam yake yi Allah wanda wajen sarki na ganin shi ya sani da kuma da ya tashi kuma dai shi nasiha ya tashi aza shi bisa hanya ya tashi yi musu wa'azi ba zuwa yana ta yi mushi barazana ba zan hana ma kaza in ba kai kaza ba zan ba ka kashi idan ba kai kaza ba zan yi ma kaza zan yi ma kaza duk ba haka ba yi shi Allah ya nuna mushi da haka duk wanda ke so ya tarbiyyantar da dan shi ko wani kanan shi ko wani nashi kayin ka mai barazanar bashi kashi ko barazanar yi mishi wata hukuma ka hana mai wani abin da kake ba shi ka yi kokari ka sanar da shi Allah malamai suna cewa babu abin da ke sa mutum ya dinga zama mutumin kirki ya zama yadda ake son ya zama kamar tun yana ɗan yaro a sanar da shi ubangiji shi idan ya san Allah wannan shi ne zai sa shi ba zai aikata wasu abubuwa amma idan ya zama da tsoron mahaifin shi ne ko tsoron magashin shi ne ke ko tsoron wani mai iya mai hukunci ne ke ko mai iya hana mai wani abu na duniya ne dirar da ya girma ya wuce wannan hukum to zai yi duk abin da ya ga dama ne haka dirar da ya girma ya kai yana iya nemo maka shi wannan abin da ake hana mashi in ma abinci ne ko kuɗi ne ko sutura ce to yanzu zai nemo maka shi wannan abu kuma ya aikata duk abin da ya ga dama mu kuma ganin ijiya ce dirar da mutumin nan mai hana shi ya kawo babu shi ko kuma shi ya samu kanshi a wani wurin da babu wannan mutumin to zai ci gaba da aikata duk abin da ya ga dama shi yasa Luqman da ya kasance uba ne wanda yana so dan shi ya tashi da tarbiyya ta addini ya tashi da jin tsoron Allah ya tashi yana da bin dokokin Allah sai yake ga mashi ya kuma innaha ittaqu qala habatin min khardal فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير yace ya mushi ya kai dana ka sani cewa lalle shi laifi laifi na zunubi ko na lada ko ma na mine ka sani cewa ya kasance daidai misalin kwaya haji ya kasance a tsoron duki can sama ko kuma ya kasance a cikin sammai ko kuma a cikin kasai ya ce mashi ranar gobe da kiyama Allah zai zo da shi Allah subhanahu wata'ala zai zo da shi Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu kamar ya amal misala zarratin khairan yara kamar ya amal misala zarratin sharran yara duk wanda ya aikata aiki na alkhairi ko mun kankanta shi ranar gobe da kiyama zai gani shi haka duk wanda ya aikata aiki na sharri ko mun kankanta shi ranar gobe da kiyama zai gani shi yasa kuma ne ke gaya maka shi ya ji tsoron Allah ya sani cewa duk abin da zai aikata a gidan duniyan nan to Allah subhanahu wata'ala ya sani shi yana da shi shi yasa Allah subhanahu wata'ala ana yake gaya mu kullu shay'in ahsaynahu kitaba komai na ayyukan bayi duk wani abu da bayi suka kasance suna aikata Allah madaukakin sarki ya ce mun sa shi mun kididdige shi ko mun rubuce shi وكل شيء فعلوه بالذبر وكل صغير وكل صغير وكبير مصاب Allah madawacin sarki cewa kowane aiki ƙarami ne ko babba ba face mala'iku sun rubuta shi ranar gobe a kiyama za a zo ma'abucin wannan aikin da wannan abin da ya kasance na ayyuka da haka duk lokacin da musulmi duk lokacin da mumini ya dinga ya san ubangijin shi kuma ya sani cewa lalle ubangijin shi yana ganin shi duk inda yake to duk lokacin da yake samun sauki a rayuwar shi duk lokacin da yake zama mutumin kirki duk lokacin da wannan yin tsoron Allah da shi da cewa Allah na ganin shi zai sa ya bar wasu abubuwa da haka kashi da barazana da duk ba su ke sa yawo zama na gari ba ko kuma lele duk abin da yake so ka sauran mishi duk abin da ya bukata ka yi mishi duk ba su kusa ka tarbiyyantar da shi tarbiyya ta addini ka sa shi makaranta ya yi karatu ya san ubangijin shi ya san idan ya yi kaza haramun ne ya yi idan ya aikata kaza halaka ne ya yi to wannan shi dai zai sa ka gani ya girma ya kai wani matsayi inda ya mallaki hankalin shi yana cin gishin kanshi amma kuma yana jin tsoron saba ma Allah saboda ya san wane ne Allah kuma yana jin tsoron shi Allah madaukakin sarki ya ga mu cewa kullu shay'in ahsaynahu kitab lalle komi kowane irin aiki ne na bawa Allah subhanahu wata'ala ya kididdige shi kuma ya umarci mala'iku su rubuce shi ranar gobe da kiyama za a yi dome shi za a yi dome kowane bawa abin da ya kasance yana aikata da aka ya rage gare mu kowa ya aikata abin da yake son rana gobe alkiyama a hindu a bashi wanda ya san dai wannan ya aikata abin da zai tsira da shi kowa ya aikata abin da zai yi alfahari da shi a zo alaka shi kowa ya yi mun sha da misali cewa da za a sama ɗayan mu kamera bai sani ba alaka ba duk inda yake yawo duk inda yake tsayiya da duk abubuwan da yake gudanarwa na rayuwar shi yau da gobe tana filman shi a ce mu shiga littafin na an yi domin shi ga kasar ɗin na an yi domin shi na tsawon shekara ba ko na tsawon wata guda da wani zai iya ba da duk abin da ya mallaka don kafin wannan kasa nan da haka ya rage gari da cewa mu sani wannan rayuwar da muke ta duniya kamar akwai kamera ce da ta damu ba ilimin Allah maɗaukin sarki ya yi ƙarin kamira la tafa alayhi kafiya kamira da an rihe ishe ba ta ɗauka da an shiga cikin duhu inda ba haske ba mai ba za ta yi ɗauka ko haske ya yi yawa akwai inda ba ta yi ɗauka amma Allah madaukakin sarki ya ga mu shi babu abin da yake koyi da shi babu wani abu da yake koyi ma Allah madaukakin sarki da haka sai mutum ya yi tanadi ya san da wani irin aiki yake so ya tashi a gaba da kiyama wace irin kasar yake so a kunna mashi wace irin bidiyo yake so ya gani tashi a farfajiya a kiyama Allah madaukakin sarki ya ce fa zo ku falan ne da ku illa azab yace a ce makafin ran ku dandane wannan azabi kuma lalle ba za mu ƙara muku komi ba sai dai wasu nau'ikan na azaba bayan wannan azabar wata azabar za ta zo bayan ku Allah madaukakin sarki ya ga mu cewa 'yan wuta a cikin wuta Allah zai umarni da a gaya musu cewa su dandani wannan azaba ba don komi ba don a ƙara musu takaici da bakin ciki da a ƙara masa haushi kana cikin azaba a ce ma ƙara ɗanɗanan wannan azaba babu wani sauƙi da zai zo maka sai dai ma azaba da za a ƙara maka wadda tana nan ta yi bayan wani allah madawacin sarki zai yi umarni da a gaya musu wani allah ya gaya mu cewa ‘yan wuta a cikin wuta kullama na dishe juludu baddallahun juludan bayra da ya zo duk lokacin da wuta ta toye watansu suka toye kurmus Allah maɗaukin sarki ya ce sai mu sake musu wasu wata gaira ba wannan watan ba ya dukkan azab ba don komi ba don su ɗanɗana azab likitoci suna cewa akwai wata da cikin gangar jikin ɗan wadda idan ta toye to yanzu kowane abu ya taɓa shi bai jin zafi wadda idan ta bar aiki ko wani abu ya taba shi ko an soka da allura musanta ko ma ne aka zuba mai yunari zaki ba zai ji wannan zai Allah mai wakil sarki shi da ya halice mu ya yi likitoci sanin wannan shi yasa ya ce idan watan nan nasu suka tore suka tore da kurmus Allah subhanahu wa ta'ala ce za mu sake musu wasu watan sani ba dan koyi ba dan su kanka na asabu Allah mai wakil sarki yana gaya mu cewa annabina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqa al'azabi bima kanu yusirun wa'anda suka kafirce mu ayoyin Allah suka kingi imani da Allah kuma suka dinga kange mutane daga bin tafarkin Allah Allah ma ya tabbata zidnahum azaban za mu ƙara musu azaba fawqa al'azabi sama azabar da suke suna cikin wata azaba Allah mu da sarki zai ƙara musu wata azaba wanda zai wanda suke ciki bima kanu musulmi saboda abin da suka kasance suna aikatawa na kan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan sakamakon su a cikin suratul isra Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma wa mun jahannam makomar su ita ce wutar jahannama kafin rake da duk wani musulmi wani mumuni wanda ya dinga aiki irin aikin jahannama ya ringa aiki irin aiki na yan wuta Allah madaukakin sarki ya ce makomar su ita ce jahannama kullama khabat zidnahum sa'ira duk lokacin da ta je ta yi sauki al-imam sa'di al-imam sa'di a cikin tafsirin shi da zirin karim rahman yake cewa duk lokacin da ta kai ta noti ta yi kasa kasa Allah ba da zargi ce zidnahum sa'ira sai mu ƙara masu tsananin azaba mu ƙara hura ta ƙara ruwa fiye da yadda take a tsawon ba nan komi ba don su ɗanɗani azaba Allah subhanahu wataala na gaya mu cewa sankana hada falyuhu wa hamim wa rasa wa akaru min shaklihi azwaj Allah subhanahu wataala yake cewa sankana wannan azab su sha waɗannan ruwan zai su sha wannan ruwan kurja wa akaru min shaklihi azwaj bayan wannan kuma akwai azabun azabobi kala kala irinsu da kuma nau'i'ika daban-daban waɗanda za su biyo baya ya sa malamai a cikin faɗa Allah da sarki lafi sai da fiya al'ar suke cewa al'ar ma'anar shi za su rayu wani lokaci cikin wani nau'i na azaba idan wannan lokacin ya yi ya ƙare suna cikin wannan nau'in azaba kuma sai a wurwura musu wata azaba hakan za su kasance a cikin azaba har abada imam ahmad da dawo sun fitar da hadisi hadisan abdullahi ɗan abubuwan asu yake cewa allah madaukakin sarki bai saukar da azaba aya bai sabkar da aya ba wadda ta yi tsanani a kan ɗan ta kamar wannan aya ba zo ku falon da si da kudin da ana a ƙarshe sai ya ce wufin azabi da ɗan da ce su za su kasance a cikin azaba ne har abada abdullahi bin amur bin asa ke cewa allah bai saukar da azaba ba bai saukar da aya ba wadda ta yi tsanani ta yi tsauri ta yi tsanani ga yan wuta kamar wannan aya kamar wannan aya saboda aya ce wadda take sa su yanke tsammani su yanke kauna kana cikin azaba kana cikin gidan kaso kana cikin matsanancin hali kana jiran ta ko'ina yaya za a yi ka samu ɗauki ta ko'ina yaya za a yi ka fita daga cikin wannan ganyen da kake ciki sai a kira a ce a ce maka ka ɗanɗani abin nan da kake ciki babu wani abu da za ka samu sai dai ƙari a bisa abin da kake ciki shi sa ce za su kasance a cikin azaba na har abada Allah maɗaukakin sarki ya ce kullama kamar zidna wannan sa'ida duk lokacin da wannan mutum ta yi ƙasa Allah maɗaukakin sarki ce za mu ƙara musu azaba za mu ƙara musu raɗaɗi za mu ƙara musu za mu ƙara wata ƙarfi ta ƙara cutar da su wannan shi ne halin da ya mutu za su kasance wa'anda suka kasance mun ga yadda fukan sa shi Allah mun sarki ya gaya mu cewa wa kaddamu bi ayati innahum kanu la yaqulun insan yanzu su nawa sun kasance ba su tsammanin cewa za a dala su ba su tsammanin cewa bai ma kawo a kansu wannan ranar zafi Allah subhanahu wa ta'ala ce laifin su ne wa kaddamu bi ayati innahum sun karyata ayoyi sun karyata manzanmu da ya zo musu da ayoyi sun karyata shi matuƙar karyata shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya musu cewa dukkan aikin da suka kasance suna aikatawa dukkan kafircin da suka kasance suna aikatawa da saban Allah da suka kasance suna aikata to Allah madaukakin sarki ya kididdige shi ya kididdige shi kuma ya rubuce shi don haka su shiga wutar jahannama suna masu dawwama ce suna masu azabtuwa da azabar da na haɓa Allah madaukakin sarki bayan ya gama da kafirai kamar yadda al'ada shi na alƙur'ani mai girma duk lokacin da ya gai makoma ta mutanen banza to zai duka da makoma ta mutanen fari Allah madaukakin sarki sai ce inda da mutane na mafafa
للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا
Allah madaukakin sarki bayan ya gama da yin makoma ta kafirai da kuma duk wa'anda suke aikata ayyuka irin na kafirai Allah subhanahu wata'ala sai yake ba mu labarin makoma ta mutanen kwarai wa'anda suka yi imani suka ji tsoron Allah waɗanda ba su karya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba, kuma sun yi aiki da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi yace inna lil muttaqina mafada lalle rabo ya tabbata ga wa'anda suke suna jin tsoron Allah hada'ika wa anana wani mai tambaya ya yi tambaya ne ne wannan rabon shi ne sai ce hada'ika wa anana gonan da ki ne manya da kuma inabi wakawa iba a turama da 'yan mata ƙanana waɗanda suke tsarin juna wa ka'asan biha da kofuka na giya waɗanda suke suna cike da wannan ki la yasma'una fiha lahum wala kitana ba su yi a cikin ta cewa gidan aljanna ke magana banza kuma ba su yi ma junansu ƙarya kuma junansu ba su ma juna ƙarya da za a mai rabbika a ta'an musaba wannan sakamako ne daga wajen ubangijinka kyauta ce kuma sakamako ne daga wurin shi idan Allah madaukakin sarki ne ya saka musu da wannan Allah madaukakin sarki ya ce mu inna lil muttaqina mafaz lalle waɗanda suka ji tsoron Allah waɗanda suka yi imani da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi waɗanda ba su ƙaryata shi ba waɗanda sun bi addini sun yi addini a yadda ya koyar da shi wanda ba su saba Allah ba wanda sun yi tsoron gamosu da Allah sun yi tsoron tsayuwa a gaban Allah madaukakin sarki ranar gobe alkiyama kuma sun yi tsoron azaba Allah wannan yasa suka yi ruku da duk abin da Allah ya umarni da shi kuma suka nisanta da duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya hana su Allah subhanahu wata'ala ya ce waɗannan sun ci sun tsira sun yi nasara sun tsira da ni malamai suka ce shi ne sun samu gidan aljanna za su samu aljanna wanda za su samu a cikinta duk wani abu da suke so kuma za su kubuta su tsira daga shiga wuta wannan shi ne babban tsira da ɗan adam zai yi a gidan duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu a wani wuri yake ga ba manzo zai ha anna wa udkhila aljannata faqad faza duk wanda aka cira shi daga shiga wuta Allah subhanahu wata'ala ya kare shi daga shiga wuta ya shigar da shi aljanna to lalle hakika wannan ya rabu da ya ci nasara a yau a gidan duniya babu abun da gaya wanda kowa yake nema babban abun da kowa yake nema shine ya tsira daga shiga wuta ya samu shiga aljanna shi yasa duk lokacin da aka ce Allah samu aljanna da aka ji kowa ya ce amin da wanda yana aikin irin na aljanna da ma wanda bai aikin saboda kowa yana san aljanna aka duk lokacin da aka ce Allah ya tsare mu daga shiga wuta kowa za ka ji ya ce amin saboda kowa babban burin kowane musulmi shine ya samu ya tsira Allah madaukakin sarki ya kubutar da shi daga shiga wuta ya samu ya shiga gidan aljanna Allah madaukakin sarki ya ce to masu yin tsoron shi sun rabauta sun samu wannan tsirar da wuta kuma sun samu darajar shiga aji malamai sun yi saɓani akan cewa mafazin yake ne wasu daga cikinsu sun ce shi ne a tsirar da mutum daga wuta kuma ya samu shiga aljanna wannan shi ne ra'ayin ibn jarir tabar wasu kuma daga ciki suka ce shi ne samun aljanna saboda aljanna ba za ta samu ba sai mutum ya cire da doka mun karanta a jiya cewa za a bi sarari duk wanda ya tsallaka sarari shine zai je aljanna kuma duk wanda ba dan aljanna ba zai tsallaka wannan sirati ba daga nan zai wani shi yasa malamai suka ce wanda ya tsallake wannan sirati to wannan shine wanda ya samu tsira da gobe da kiyama zai shiga aljanna ke al-imam ibn kasir yake cewa Allah subhanahu wataala yana ba da labarin akan bayan shi waɗanda suke masu jin daɗi waɗanda za su tashi a gobe suna cikin natsuwa suna cikin walwala suna cikin ni'ima saboda karama da ni'ima da Allah ya musu Allah subhanahu wataala ya ce inna lil muttaqina mafaza al-imam ibn kasir yake cewa ibn abbas da dahak sun ce muntaziha ai suna da wani waje wurin shakatawa inda za su kwanta su gole su ji daɗi Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu ɗan aljanna za su ni'imtu da ni'imomi waɗanda ba su da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu cewa inna fil jannati ma la aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la qatara ala qalbi rajul lalle a cikin aljanna akwai abin da ji bai taba jin shi ba idanu ba su taba ganin shi ba kuma akwai abubuwan da ba su taba zuwa ma a cikin gangan mutum dan adam a cikin zuciya shi ko a cikin kwakwalwar shi dinga tunanin wannan abu to duk a cikin aljanna zai samu wannan abu da haka shi ne babban rabu da haka a duniya duk wani tashin da za ta babu babban rabo kamar yau a ce gashi mutum ya samu ya kubutar da shiga wuta ya ta gidan aljanna da haka duk wani abin da ake tunani duk wani mustaqbal duk wani abu da ake tunani da ya zama ko kuma shi uban yake tunanin nan gaba ya samu ya zama duk ba shi ba babban mustaqbal babban abinin babban abinda kowa yake wata ya samu shine yaya za a yi ranar gobe a kiyama ya kasance daga cikin faman zuhu zai a nari wuliyar jannatin alfas ya kasance daga cikin waɗanda za a cira daga shiga wuta su samu su shiga gidan aljanna wannan shine gaya don wannan allah madaukakin sarki ya halarci da haka ko jiya mun gani cewa allah ba zai tambaye ka ba don ka mutu ba kamar wanda yanka gida ba allah ba zai tambaye ka ba don ka mutu ba ka da mota don ka mutu ba ka taɓa aure ba matuƙar ka tsare kanka allah duk ba zai tambaye ka waɗanda abubuwan wani duniya amma idan kan mutu ba ka tarbiyyantar da ɗanka ba tarbiyya ka gari allah madaukakin sarki zai tambaye ka wannan ɗan ya aka yi baka tarbiyyantar da shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ba mu labari da wanda dan shi bai yi uban shi bai yi mishi tarbiyya ba bai samu tarbiyya ta gari ba idan ya tsinci kanshi a cikin azaba ranar gobe alkiyama zai ci kwallon bayan ya zo da shi wajen Allah yana kawo shi. yana gaya ma Allah cewa ubana wanda bai yi mini tarbiyya ba ta addini bai tarbiyyantar da ni ba tarbiyya ta addini dan in samu kubutar ga wannan azaba Allah subhanahu wa ta'ala zai yi musu hisabi ranar gobe a kiyama Allah malamin sarki ya gaya mu cewa lalle su waɗannan mutane waɗanda suke masu tsoron Allah za su rahota za su samu rabo wanda yake mai girma wanda shi ne gida aljanna wanda magana kuma kan aljanna tana da yawa sosai ni'imomi da Allah subhanahu wataala ya yi tanadi a cikin aljanna suna da yawa sosai sannu sannu muna zuwa a cikin surori har a cikin ayoyin da za mu zo nan gaba Allah subhanahu wata'ala zai gaya mu kaɗan daga cikin wannan aljanna kaɗan daga cikin wannan rabon da suka samu ni'imomin da sa su samu a ciki ya ce hada'ika wa ana malamai suke cewa ai masafi muhadatun bil shadiran aw ghayriha jami'atan li asnafil ashjar musbira Allah subhanahu wata'ala yake cewa suna da gonan dake suna da wadamu waɗanda suke manya ne an kewaye su da katanga ko kuma da wani abu wanda ya yi kama da katanga an samu su dukkan wani nau'in dukka na itace Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu cewa a cikin aljanna akwai dukkan nau'in dukka na itace da dan adam yake su hada ma waɗanda ya sani da wanda bai sani Allah madaukakin sarki ya gaya mu cewa kuma ba su yi ba ba su ƙari Allah madaukakin sarki ya ce hadani ka wa ana waɗannan mutanen mutanen kwarai mutanen kirki suna da waɗannan gonan da ke waɗanda suka kewaye kuma da inabi a cikinsu allah ya ci gaba da gaya mu bayan wannan gonan da ke allah ya gaya mu cewa cikin suwatul wanda da tufu alamun bidan magalu da akwani wa bari kawaka a samin bari la yi saddaku na an hawa na yanzu an aljanna a cikin aljanna suna kwance suna gishin gidai yara ƙanana na yi musu dawami ana bibiya su da kwaf-kwaf na giya ana ba su suna shi allah maɗauki sarki ce mu rayu sun zama na ana hawa rayu su ba su maye a cikin ta kuma ba su ciwon kai kuma ba su amai don sun sha giya a aljanna za su kasance a cikin ni'imomi shi yasa allah subhanahu wa ta'ala don ya gaya mu a wani wajen ya ce wa kurshin mako da shi yiɗo waɗanda ga suna an ɗaga su a yi masu shimidu na alfarma an ɗaga waɗannan shimifin a sama Allah subhanahu wa ta'ala ce wa gawaɗi ba a turaba ya daga cikin ilmomin da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi musu a cikin aljanna shi ne zai ba su Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya ba su wani ya ba su shimidu masu kyau Allah subhanahu wa ta'ala ce wa gawaɗi ba a turaba da ɗan mata waɗanda suke ƙanana warun juna malamai suka ce waɗanda mamansu yanzu ne take tana samun yito ba ta kai ta kai ga dukawa ba malamai suka ce su ne waɗan matan da allah maɗaukin sarki ya yi tani ga ɗan aljanna allah ya gaya wa horo ne ka amsalin lu'lu'in makon ya za a ne makarin da allah ya gaya mu cewa aljanna ɗan aljanna zai ba su mata waɗanda su ne ake ce mahoro ne kai ka ce lu'ulu'u ne wanda ake ɓoye shi wanda ake sa shi a cikin kwalma ba a san ko kushe ya rame shi Allah wani da sarki ce da za a ne makami a mara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin hadisin da Abi Dawud da Imam Nasa'i sun fitar da shi hadisin Abi Hurairah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane za su zo a farfajiya a kiyama suna neman a buɗe musu aljanna su shiga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam za su suna neman a buɗe musu aljanna don su shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo ya je wajen Allah ya nemi ceto na a buɗe wannan aljanna don al'umma shi su shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a buɗe musu ya ce ya ranta da wanda rashi yake hannun shi ku da ke nan rayuwar duniya ba ku kai ɗan aljanna ba sanin gidajensu da matansu yau kowa ya san gidan shi kowa ya san matar shi to Allah su manzo Allah su sama ya ce ɗan aljanna sun yi ku da ke gidan duniya sanin gidajensu da matansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a buɗa musu aljanna su shiga yace za ka samu wani daga cikinsu yana da mace 70 wani yana da mace saba'in da ya ce biyu yin nan min walad ibn adam suna daga cikin biyan adam a rayu salam daga matan shi ne ba mamaki na nan duniya ko kuma mata ne na nan duniya Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ya ce Allah ya sa musu wasu abubuwa waɗanda bai samu wancan bana aljanna suna da falala falalan da na aljanna ba su da biya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su kuma saba'in kenan wanda Allah madaukakin sarki ya kirkira mashi gidan shi Allah subhanahu wa ta'ala na cewa inna insha'ana hunna insha wa ja'alna hunna abkara urban atraba lalle mu mai kirkire su kirkira muka sanya su su kasance dukkan su ƴan mata ne budurwai ba su taɓa sanin wasu mata ba ba su taɓa sanin wasu maza ba Allah subhanahu wa ta'ala ce mun sa su urban atraba waɗanda irin matan da mazansu suke bala'in sansu a turamu kuma dukkan su wajen juna ne ‘yan shekaru ne masa kariya allah su bani wata ala ce gawa da su haɗu ne ga waɗanda suka kasance mutanen ƙwarai waɗanda suka kasance sun yi aiki na ƙwarai an ba su littafi su ga hannunsu na dama ya sa annaba ne sarki ce wa gawa da ‘yan mata waɗanda suke tsarin juna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wancan hadisi ya ci gaba da ba mu labari yake cewa ɗayan zai shiga a wurin matar shi idan ya aza hannun shi a gaban da zai dinga tsinkayen hannun shi ta bayan yana ganin abin da ke gudana na farko a cikin kasusuwan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yumallu minha wala tamannu minha ba zai taba gajiya da ita ba ita ma ba za ta iya gajiya da shi ba za ta taba gajiya da shi ba yana cikin wannan yanayin a cikin aljanna tare da matar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a kira shi a ce mushi an sani cewa ba za ka gaji da ita ba ita ma ba za ta gaji da kai ba amma ka hito li anna lalaika azwajan ghayra ka hito saboda kana da wasu matan ba ita kadai ba ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a yi umarni da shi a ja shi a kai shi wajen sauran matan nashi wannan kaɗan daga cikin ni'imomin da yan aljanna za su cikin su a cikin kenan ranar ruwa a kiyar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kasan biha kuma tare da haka ana bibiye su da giya da ko fuska na giya Allah mai sarki ya ji mu cewa la yusaddauna anha wa la yajidun wannan giya ta lahira ba ta sa su ciwon kai giya ta duniya dinge shan da ya sani tana sa shi kuma tana sa hannu tana sa shi su ya dinga yi tsari cikin wani kuma tana sa shi ya dinga sakin magana duk inda ta zo shi hankalin shi yana mushewa to giyar lahira Allah ba da sarki ni ya sarki ke ta da wannan kasar Allah subhanahu wa ta'ala malamai sun cewa ko usan mamlu'atan min khamrin janna safiyatan mutatabi'atan ala shari'a za a ba su kwakwak cike da giya ta aljanna giya ta aljanna wadda ke giya ce tsantsanta ba ta da wannan abubuwan ba ta sa kazanta ba ta kusan da hankali ba ta sa ciwon kai ba ta sa komi ba don komi ba don su ci don su ji daɗi a gidan duniya a nan ba nan kake cewa duk wanda ya sha giya a duniya bai shi giya zaya saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani cewa duk wanda ya sha giya ta duniya to bai shan ta lahira malamai sun yi sabani ko da ya shiga aljanna suka ce ko da ya shiga aljanna ba zai sha ta ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala zai sa a cire mishi ma tunanin giya kwata-kwata a cikin kanshi da haka ba zai tunata ba shi ba zai mutu da giyan aljanna ba matukar ya mutu yana shan giya a duniya da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya mamu tsari ya kare mu daga shan giya Allah subhanahu wata'ala ya samu cikin waɗanda za su shata aljanna Allah subhanahu wata'ala ce la yasma'una fiha lahum malaikatun dama ɗan aljanna a cikin aljanna ba su jin komi ba su jin duk wata magana wanda za ta bata musu duk wata magana wanda ta lagauce ta banza ce maganar batsa ce maganar shirme ce gulma ce annamimanci ne ƙarya ce ƙazafi ne ɗan aljanna duk ba su jin wannan magana walakin dama aka ba su jin karya ba su yi majunansu karya ko babu wanda zai zo yi musu karya Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu tahiyyatu fiha sala kawai gaisuwar wacce a ciki sallama ce Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu la lahu fiha wa la ta'fi a cikin aljanna babu dawo babu dubun banza babu dubun da zai bata ma rai babu dubun da zai sa ma ciwon kai babu dubun da zai sa ka ja haushin wani babu domin da zai sa ka gani wani bai gyara mu shi ne ya gai kaza dukkan waɗannan abubuwan dumuwa da ake yawo tsakanin mutane da su a cikin aljanna duk babu wani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala ki dama aka kuma babu karya babu wanda zai zo a cikin aljanna yi mai aljanna karya kuma su ma ba za su dinga yi mai himmar su karya ba a cikin labarin su Allah madaukakin sarki ce ya za a yawa a ba a nisa wannan sakamako ne daga wurin ubangijinka wanda sakamako ne daga wajen ubangijinka kyauta ce saboda abin da suka kasance suna kasance suna aikatawa saboda aikansu malamai suka ce ya za a mai warbi ka za a nisani alimamin mawuri yake cewa ai akwai magana guda uku a kusa wannan ayin a kusa faɗa allah sarki da za a mai warbi ka za a nisani yake cewa kafin ai sakamako ne wanda ya ishe su hisaban abin ne cewa ya ishe su ma'ana ta bi kuma yace kasiran ai mai yawa hisaban kuma sakamakon abin da suka kasance sun aikata saboda za su rubuta cewa lalle Allah mun dole Allah maraukin sarki zai tambaye su shin kun samu abin da ubangijin ku yayi muku alƙawari za su ce lalle tabbas mun samu abin da ubangijin da yi mu alƙawari Allah subhanahu wataala zai tambaye su bayan ya sa su aljanna ya ba su mata ya ba su gonan da yi ya ba su komi da komi saboda Allah subhanahu wataala ya ga mu ta lahu ma ya sha'u da fiha wa ladaina ya aljanna a cikin aljanna suna da duk abin da suke so kuma bayan wannan muna da kai Allah zai tambaye su sai su ce ya Allah shin baka sa waskokinmu suka yi haske ba ya Allah na farfashi a duniya ya Allah ka samu kira daga shiga wuta mun shiga aljanna ya Allah din ni'imomin da ka yi mun alkawari mun same su Allah subhanahu wata'ala sai ya ce su nema har yanzu akwai wani abu da zai kare su sai su ce su ne duk abin da suke tsammani sun same shi Allah subhanahu wata'ala sai ya umarni azali jari da ke zakwai tsakani ne da su sai su gane shi da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ran aljanna za su yi cewa a duniya a aljannan ma a lahiyar ba su taɓa samun wata ni'ima ba wadda ta kai ganin ubangiji su kasu ya sa Allah ko ne sarki ce cewa wujuhun yau mai zannawa wasu fuskokin a wannan ranar masu haske ne ila rabbiha nazira masu dibo ne masu kallo ne zuwa ubangijinsu Allah mulkin sarki ya gaya mu cewa dan aljanna za su ga Allah zai sa a zo ya yi to musu a yanda yake a siffar shi su gane shi za su ji a aljanna ma ba a taɓa yi musu ni'ima ba wadda ta kai wani shi yasa za su kai suna cewa hasbuna hasbuna lalle ya ishe mu ya ishe mu ya ishe mu dukkan ni'imar da ka yi mun mun gode ta ishe mu shi yasa limamu mawudi yake cewa ma'anar ta tawakku shine hisabun lima'ani sakamako ne da abin da suka kasance suna aikata Allah subhanahu wata'ala yana da yawan cewa a wani yawan ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra duk abin da kuka gudanar kuka gabatar na alkhairi za ku same shi a wurin ubangijin kura na gobe a kiyama saboda Allah subhanahu wata'ala zai saka muku da duk abin da ku kasance kuna aikatawa duk aikin da ka kasance kana yi kakka yi tsammanin zai kai banza ne Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu cewa zai tattara komi wa kulla shay'in asaynahu kitaba lalle komi za mu tattare shi ya kasance mun kididdige shi don mu saka mu kowa ne al-imam shafi'i yake cewa Allah subhanahu wata'ala a cikin haƙƙin kafirai ya ce ya za a mufa ya ce sakamako ne wanda ya daidai da aikin da suka kasance da aikin da suka kasance suna aikatawa a nan kuma wajen mummunai sai ya ce a tsara nisa ya ce kyauta ce wadda ƙididdiga ce wadda allah maɗaukin sarki ya yi saka musu ya ce fil awwal a cikin na farko bayanin annan ya za ta yi duka amali la yanzu rabu ka ahada bayani ne akan cewa lalle wannan abin da Allah madaukakin sarki ya yi musu azaba da Allah ya yi musu mutanen warko kenan kafirai waɗanda muka ga azaba da za su samu wanda Allah subhanahu wataala ce da za mu samu yace Allah ya saka musu ne da ayyukan su wanda su kasance suna aikatawa Allah subhanahu wataala bai zalunta kowa idan daidai ayyukan da su kasance suna aikatawa ne daidai su ne Allah subhanahu wataala ya saka musu su ya ce annabi kuma bai ce ba jaza na aikinsu sai ce a ta kyauta ce ya ce ba don komi ba saboda ya bayani cewa hadar na'ima a faru minan layi da tafaddulun alayhi wannan ni'ima ce mutum ya samu aljanna ni'ima ce ba wai aikin shi bane yake sa Allah madaukakin sarki ya bashi aljanna ni'ima ce daga Allah zai saka mashi da waɗannan ni'imomin duk da muka gani a cikin aljanna saboda Allah madaukakin sarki ya ce wannan shine cirar duk wanda aka cira to ba manzo zai kenan cira to shi ne za a yi ba shine zai cira to kan shi ba Allah madaukakin sarki ne zai cira to shi daga shiga wuta da shigar da shi aljanna da haka yake cewa shiga aljanna al-imam shi ya ci gaba da cewa shiga aljanna tun farko ibtida'an ata'an min Allah tauta ce daga Allah saboda hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadisin Abi Hurairah dayan ku ba zai shiga aljanna ba da aikin shi dan yadkhul ahlukum aljanna bi amali dayan ku ba zai shiga aljanna ba da aikin shi sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce wala anta ya rasulullah ko da kai ya kai manzo Allah ya ce wala ana illa an yatazammada billahu bi rahmati sai dai Allah ya lullube ni da rahmar shi da haka aljanna duk yadda mutum ya yi aiki to sai Allah subhanahu wata'ala ya lullube shi da ramashin zai samu shi gina aljanna shi yasa lokacin da Allah ya roƙe sarki ke cewa fasaufa yuhasibu fasaufa yuhasabu hisaban yasira Allah ya roƙe sarki ke cewa za a yi mishi hisabi wanda yake mai sauki Aisha take cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin za a yi mutum hisabi Allah subhanahu wata'ala yana cewa fa sawfa yuhasabu hisaban yasira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ya Aisha man nuqisha hisabu akan halaka duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya tsaya da shi yan mai hisabi kididdiga to ya halaka yace inna ma zalikal ard kenan duk wanda Allah ya yi shi da tsira ya yi shi da shiga aljanna idan yanzu kawai Allah subhanahu wata'ala zai yi nuni ne da ayyukan shi za a zo kawai a yi nuni ba za a yi ƙididdiga ba saboda yau ko mai gidanka ko wani wanda kake aiki ƙarƙashin shi ya ce zai tsare ka a yi ƙididdiga tun da kuke mu'amala da shi duka za a yi lissafi ɗaya bayan ɗaya ka san ƙarshe ba mamaki zai sallame ka daga aiki ko kuma ƙarshe zai ce yana biyan ka magudan kuɗi wanda ba za ka iya biyan su ba to Allah ba sarki ma haka ne munnai bayan shi nagari ba zai yi musu hisabi ba da ƙididdiga ne wannan saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka yi madalla dalla to sai ya halaka saboda sai an yi mishi azaba sai an za sai an samu kurakuran shi sun yi daidai kin shi yawa Allah subhanahu wataala zai azabtar da shi sai sa Allah subhanahu wataala zai zaɓi bayan shi na gari wasu ma zai sa su aljanna ba tare da yayi musu hisabi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu cewa al'umma shi za su tauro sun yi kowace al'umma yawa yace fiha sabaquna alf yadkhuluna aljannata bighayri hisab daga cikin su akwai dubu saba'in za su shiga aljanna ba tare da an yi musu hisabi ba usama ukashi a yace wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamun addu'a kasance a cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi kana daga cikin su wani daga cikin sabon manzo Allah ya kare neman shi ma mai addu'a ya kasance a cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi sabaka ka biya wa kashi ko kashi ya riga ka yasa a wani wajen ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi su wane ne za su shiga aljanna ba tare da an yi musu hisabi ba ya ce humul lazina la yaktawun wa la yatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun ce su ne waɗanda ba su yin tsakiya idan ciwo ya kama su ba su neman magani ba su shan magani ba su zuwa likita kawai za su yi haƙuri ya Allah ya ba su lafiya ko addu'a ba su cewa a musu Allah ya ba su lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala ya tayyaru ko ba su yin canfi ba su tsubbace tsubbace ba su duba ba su bugu kasa ba su awa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan su ne za su shiga aljanna ba tare da hisabi yau idan an ce a hinto ɗaya daga cikin wannan mutane zai wahala samu wanda bai zai yi rashin laya ko mun ta yi tsanani ba zai yi asibiti ba ko mun ta yi tsanani ba zai ce mala a yi min addu'a ba ba ma zai gaya ma wani ba balle ya mai addu'a ko kuma ya nema mushi mana shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya musu tanadi abu ne wanda sai imani ya kai imani mutum yake iya yin shi shi yasa ce za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba za mu gani a cikin waɗannan surori a cikin waɗannan ayoyi da mu karanta Allah subhanahu wata'ala a cikin alƙur'ani mai girma so da yawa Allah bayan ya ga zancen mutane ɗan wuta ya ga azabar da aka yi mustani waɗanda suka kafurce mu ayoyin Allah suka kafurce mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ki imani da abin da ya zo da shi sai kuma yadda yi hali na mutanen ƙwarai makoman mutanen kirki wanda ita ce aljanna madawwamiya wanda za su dawwama a cikinta ba dan komi ba Allah wani sarki yake hana saboda bawa kullum ya kasance tsakanin tsoro da kuma sa'ari saboda idan ya sakankance ya yi alamun ce ma makarullah yake ganin Allah mafarkin sarki zai gafarta mushi kullum ni'ima ake karanta mushi kullum aljanna ake gaya mushi ba a gaya mushi wuta to wannan zai sa ya yi taɓanna ya yi taɓanna yana tsammanin zai samu aljanna kuma ƙarshe ya mutu ya shiga wuta Allah subhanahu wataala yi wa misali kuma idan an kasance ana ta ba shi tsoro kullum azaba ake gaya mishi kullum radadin wuta ake gaya mishi ba a gaya mishi goma aljanna kuma wannan ma zai sa ya ga Allah wani sarki bai da rahama zai yanke kauna da ganin rahama ubangiji shi yasa hikima Allah zaka gani duk inda Allah ya gai yan wuta da makomasu zai biyo ta da aljanna da makomarsu da inda yadda yi mutanen banza da makomarsu zai biyo su da mutanen kwarai da makomarsu da inda yadda yi makarata da makomarsu zai biyo masu gaskiya da makomarsu da inda yadda yi mutanen alkhairi da makomarsu zai ga yi mutanen sharri da makomarsu ba don komi ba don bawa ya kasance kullum bai da kofi warwaja yana jin tsoro kuma yana sa ran Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mashi jinki kuma a nan ya kamata mu tsaya abinda mun karanta ne dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana subhanahu wa ta'ala wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk